وعلى آله وصحبه أجمعين السلام alaikum ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukaki da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin 18 ga watan rajab shekara ta 1440 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne ashirin da biyar ga watan uku a shekara ta dubu biyu da sha tara a lissafin miladiya darasinmu darasi na tamanin da hudu a karatunmu na littafin fadlul islam da sharhinsa da muke bi na malam sali ali sheikh waffaqahullah mun tsaya inda kun ce a lamari na uku cikin lamura da ya ambata mana da suke nuni akan cewa musulunci lafazin musulunci kalmar musulunci kamar yadda imani yake cewa ana siffanta shi da karuwa da raguwa to haka shi ma al'islam tare da mutum gwargwadon imaninsa na zuci gwargwadon aikinsa da gaɓuɓɓansa islam ɗinsa yakan ƙaru islam ɗinsa yakan ragu to ya ambata mana wannan yana bayyana ta hanyoyi daga cikin hanyoyin ya faɗi na farko shine kasancewar shi kansa istislami miƙa wuya ɗin shi kansa mutane ba matsayinsu ɗaya a kai ba Allah zai ba da umarni mu aikata abu to irin yadda wani zai miƙa wuya ya saki jiki da ya ƙini ya aikata abun ba haka wani zai ba ashe kenan shi kansa istislamin wanda shine ma'anar musulunci to akwai tafawuti akwai bambanci a tsakanin mutane cikinsa abu na biyu a shine cewa musulunci an fassara shi da shahadatai wato da shahadatu Allah ilaha illallah da kuma shahadatu anna muhammadan rasulullah da kuma rukunai na aiki da kuma shahadatu anna muhammadin rasulullah yake cewa ita an fassara ta da cewa ma'anarta shine ai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin umarninsa a gaskata shi cikin labarinsa sannan a guji a nisanci dukan abin da ya ana kuma ya tsoratar sannan kada a bauta wa Allah da wani abu sai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to har yake gaya mana cewa waɗannan abubuwa uku da yin da'a ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nisantar abin da ya hana da kuma cewa kada abautawa kowa kada abautawa Allah sai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi mutane ba matsayin su ɗaya ba a wajen waɗannan abubuwa din tunda yana da alaka ne da bin umarni da nisantar hani umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowa da kowa yakan yi da'a gare shi ba akwai wanda yakan yi da'a da zuciya kalau zuciya ɗaya akwai wanda yakan yi ɗa'an da ɗan rauni-rauni akwai wanda ma baya yin ɗa'a hakanan hannun da ya hana ba dukkan mutane suke mataki guda wajen bin wannan umarni na a hannu daga abin da ya hana ba wani zai hannu kai tsaye daga an ce annabi sallallahu alaihi ya haramta kaza take zai daina wani kuma sai ya ɗan yi tawili ya yi kwane-kwane sai ya daina wani kuma lokaci guda zai yi ma ba zai ba ba zai bi wato wannan umarni ko kuma ya hannu da wannan hani ba hakanan cewa kada a bautawa Allah sai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi ma ba duka mutane suke kan mataki guda ba wani ya haƙura da hakan zai ce ibadarsa da dukkan mu'amalolinsa da komai zai tsaya ne sai iya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi zai yi wani kuma zai ce a'a ai kofofin alheri ne tunda suna da yawa bari ya shiga wata hanya ma ita ma alheri ne ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da ita ba kaga ashe kenan ba mataki daya muke ba wajen amsa wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma nisantar haninsa sai ce kai ba wannan ba shi kansa gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin labari wanda shine abu na daya wanda ya bambanta da sauran guda hudun domin shi a iya zuciya ake samun tasdiki yace to ko shi wannan din wasu mutanen ba matakin su daya da wasu mutanen ba abinda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa nan da nan zaka ga wani ya gaskata wani kuma ba zai gaskata ba sai ya ga wasu abin da yake gani hujja ce ƙari mai ƙarfi ko kuma ya ce in hadisi ne sai an ƙara samun wani hadisin sannan ya dazancan haka yake da hadisi ɗaya bai ishe shi ba ko aya ɗaya ba ta ishe shi ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wani abu ba tunda ko akwai wannan tafawutin in an ce tafawuti ana nufin bambancin mataki tunda akwai wannan ashe kenan dalili ne akan cewa Islam yazidu wa yanqusu wannan kuma dama shine mawdu'in da muke tattaunawa to zamu tashi inda yace al'amru salis ko yawwa to sai shi ah na bismillah karanta خمسة بدر- بدرجة نعم طيب أحسنت yace lamari na uku da yake nuna mana cewa musulunci kamar yadda imani yake shi ma yazidu wa yanqusu yana karuwa a zuciyar mutum yana kuma raguwa shine annal islama cewa shi musulunci fussira a cikin tafsirin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa a wannan hadisi kar ku manta cewa muna magana ne akan hadisin Jibril shi yake mana sharhi har yanzu wato hadisin mala'ika jibril da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan musulunci ya tambaye shi akan imani ya tambaye shi akan ihsani inda kowa ya haddace shi anan wanda dama a kansa ne in mun lura shafi na 102 a wani littafin ai a kansa ne ce wa fi sahihi an umar ibn al-khattab ko sai ya kawo anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-islamu an tashhada an la ilaha illa har zuwa karshe to akan wannan juz'iyya yake magana sai ce to shi musuluncin ai an fassara shi da al'arkan alhamsa jami'an cewa abinda ake nufi da shi shine rukunan nan guda biyar shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallah zakka azumi hajji an ai haka manzon Allah sai ya fassara a wannan hadisin ko so ake nufi da al-islam yawa jami'an baki ɗayan su allati fiha arkanun amaliyatun wanda a cikin su akwai rukunan da na aiki ne rukunai ne ba na zuci ba kamar shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wannan zuciya ce take a sallah wai me yake yi gabubban jiki ne suke yawwa haka nan zakka dukiya ce kaga shi ma aiki ne na waje azumi aikin zuciya ne da gaba sannan kuma aikin haji da dukiya ne da jiki kowanne kun ga akwai zuciya akwai kuma ayyukan gabubba to sai ke cewa kassalati was zakati was siyami wal hajji wa aidan ashiya'u ukhra haka nan kuma an fassara shi da wasu al'amura din daban ka salamatil muslimi sai kawo mana misali ka salamatil muslimi kamar musulmi ya kukuta min lisani wal yadi daga hannun musulmi dan uwansa da kuma harshen musulmi dan uwansa ma'ana ya zama kada mutum musulmi ya cutar da ɗan uwansa musulmi da baki kada mutum musulmi ya cutar da ɗan uwansa musulmi da hannunsa wannan shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi al-islam ko al-muslim wajen siffanta wane ne musulmi yace kama ya ci fil hadith alladhi ba'dahu kamar da zai zo mana a hadisin da yake bayan wannan wanne ne wannan din hadisin jibril ku koma farkon babin kamar da ambata mana shafi na ɗari da biyu saboda ka gane zancen da yake a nan babin da muke karanta dama shine ai babu tafsiril islam babu da yake magana akan fassarar me ake nufi da al-islam to sai fara kawo mana aya sai hadisi hadisin da ya fara kawowa shine hadisin jibril din an tashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-sala wa tu'ti az-zaka wa tasuma ramadana wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila to wannan hadisin akan sa muke yanzu to sai kawo hadisi na gaba wanda shine hadisin Abu Huraira ko gashi nan a gaba ko yace al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi an gane sai ce to tunda dama al-islam din ana fassara shi da waɗancan abubuwa biyar kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisi na Jibril to ana fassara shi kuma da bi ashiya ukhra da wasu abubuwan daban wanda ba wannan ba sai ce kamar fassara cewa menene kowaye musulmi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi wannan hadisin kuma sharhin sa zai zo mana a gaba bayan mun gama wannan yanzu to sai ce kamar yadda yake mu koma tun shafin da muke shafi na 112 yace kama ya'ati fil hadith alladhi ba'dahu kamar da zai zo a hadisin da yake bayan wannan al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi a nan za ka ga cewa manzan Allah sallama ya fassara al'islam da wani abu na zahiri kamar yadda aka fassara al'islam da sallah da zakka da azumi da haji to nan kuma wani abin ne ba sallah ba ne ba zakka ba ne ba azumi ba ne ba haji ba amma manzan Allah sallama ya fassara musulmi da cewa siffarsa kenan wannan abu menene wannan abu zaman kasancewar ka zauna lafiya da kowa kada bakinka ya furta abin da zai cuci wani kadiban iftira'an buhtanan qazfan sabban shatman da makamantan waɗannan kalmomin karkai wa wani ƙarya karka ci mutuncinsa karka yi gibarsa karka yi annamimanci karka yi masa iftira'i ƙirƙirar ƙarya ko buhutani abin da bai yi ba ma duk ka ce ya yi kada ka zage shi kada ka zagi iyayensa kada ka zagi abin da yake ji da shi duk waɗannan abubuwan da me ake yin su da harshe kuma gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi shine wanda ya siffantu da wannan siffa ta cewa baya yin wannan abu musulmin ƴan uwansa sun kubuta daga a ce ya cuce su da bakinsa sun kubuta daga a ce ya cuce su da hannunsa da hannu ko duka ko sata zalunci hambara da makamantan waɗannan abubuwa da mutum zai duk abin da zaka yi na cuta wanda kuma dama aikin hannu ya fi yawa ko da ke wasu malamai suna cewa abin da baki yake girba ya fi abin da hannu yake girba kasancewar hannu ayyukansa in ka lissafa adadinsu ba su kai abin da baki ke yi ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fatin cewa shin akwai abin da yake sa a angiza mutum a cikin wuta irin abin da yake harshensa ke girba ma'ana da harshe mutum yanzu nan zai shiga musulunci da harshe yanzu nan zai faɗi abin da zai fita yana da sauƙi aikin harshe nan da nan duk girmansa a aikata shi yana da sauƙi kuma aikin harshe duk girmansa wajen alheri shi ma a aikata zikirin Allah tasbihi hailala hamdala salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karatun alqur'ani gaisuwa kalmar alheri magana mai kyau zaka ga in ka lissafa abubuwan da ake yi da baki Allah ya yawaita su aikin da ake da hannu kuwa sai ka haɗu da wani galibi in ba haɗuwa kai da wani ba kai kaɗai iya aikin gidanka yanzu kai tsarki kai alola kai wannan ka gama aikin da zaka amma da baki in zaka lissafa abin da ake da baki ya fi abin da ake yi da wato a hannu to dukkaninsu musulmi yan uwanka su zauna lafiya da kai ba cutarwa ta baki ba cutarwa ta hannu wannan ita ce ma'anar kai musulmi ne ashe in ya zama musulmi ba su kubuta ba daga bakinka yau kai wannan kazafi gobe ka zagi wannan ka ci mutuncin wannan ai gibar wannan kuma sannan da hannu ka ɗauki abinsu ka saci kayansu ka zalunce su ka doke su a sa musu wani abu da zai cuce su akan hanya to waɗannan abubuwa alama ce ta cewa wanda ya yi wannan ba musulmin kirki ba an fahimci abin to ashe tun da ku haka ne za mu fahimci wanda ya yi wannan abun na alheri in ya guji abin da zai cutar da wani da baki ya guji abin da zai cutar da wani da hannunsa ya samu lada ko bai samu ba ya samu to tun daga wani aiki in an aikata za a samu lada in ba a aikata ba kuma za a samu alhaki an fahimci abin to kenan ashe musuluncin tunda an fassara musulunci wannan ma musulunci ne to musulunci ba matsayin mu ɗaya a kansa ba a cikin mu nan akwai wanda yanzu ba zai iya tuno maka ran da ya cuci wani ba da baki ba zai iya tuno maka ran da ya cuci wani da hannunsa ba ya manta baya yi ko kowa a cikin mu nan ya bincika yaushe ne zancen ƙarshe da kai ka cuci wani da bakinka kai masa cune kai giba da shi kila wani ya yi wata guda yanzu bai giba ba Allah sabi haka muke a ce kuma har yanzu ya taɓa dukiyar wani ya cuci wani ya hambari wani ya daki wani da amfani da hannunsa shi ma wannan ya manta rabansa da yi to kaga tun da matakinsa kenan wani kuma ba haka yake ba wani kullum sai yayi wani duk awa ɗaya sai yayi abin da yake haram a waɗannan abubuwa guda biyu to ashe kenan ba matsayin mu ɗaya ba tunda ko wannan abun barinsa islam ne aikata shi raunin islam ne a kenan al-islamu yazidu wa yanqusu ko to sai yake cewa wannan hadisi yace wa fi sifatin ukhar lil muslim hakanan a cikin wasu sifofin daban na musulmi وما دام أنها أتت هذه الأشياء العملية والعبادات مد دي ودنا أبوبوة تند دي سنزو wannan al'amura na aiki al'ashiya al'amaliya abubuwan aikace wal ibadatu da kuma wato ayyukan ibada wato ibadatul qalbi wa ibadatul jawarihi gaba ibada ta zuci da ibada ta gabubba to tunda ku sun zo fannasu ya tafawatu na fi zalika to mutane ba matakin su ɗaya ba akan haka wa hadha yarji'u wannan ko yana komawa ne fil haqiqati a haqiqanin lamari ila nau'il a'mali allati yaqumu biha almuslim yana koma ne zuwa ga nau'in ayyukan da musulmi ke yi in musulmi zai yi abin da Allah ya ce daga cikin waɗancan rukunai guda hudu ya yi imani da Allah ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yana sallah yana azumi yana ba da zaka in yana da dukiya yana aikin haji ko ya je aikin haji sannan kuma baya cutar mutane la da bakinsa la da hannunsa to kun ga wani musulmin kuma ba haka yake ba shi ko da ya yi imani da Allah yana sallah yana azumi da sauransu to a wannan bangaren bai cika ba to tunda ku akwai wannan tafawuci to ashe kenan lalle musulunci yana karuwa yana raguwa idza taqarrara zalika to in wannan ya tabbata ka fahimce shi ya kai mai karatu fa hadhihi al-arkanu al-khamsatu allati dhukirat fi hadha al-hadithi to waɗannan abubuwa guda biyar rukunai da aka ambata a wannan hadisi na Jibril wato shahadatu Allah ilaha illallah shahadatu anna Muhammadar Rasulullah da sallah da zakka da azumi da haji ya tafawatu nasu fiha to mutane ba matakin su ɗaya ba a waɗannan abubuwa fa haqiqatul islam don haka haƙiƙanin musulunci ya tafawatu nasu fiha wannan haƙiƙar mutane sun bambanta a cikinta ba kowane musulmi ne irin kowane musulmi ba wani musulmin in an gan shi abin misali ne wani musulmin kuma ba abin misali ba wani musulmin yana jawo wa musulunci alheri a ce ina ma duk musulmi kamar wani suke ko ta hanyar mai ta hanyar mu'amala da aka yi da shi an zauna da shi lafiya maƙotansa duk suna son sa suna son ina ma irinsa duk za su haɗu da su wani musulmin kuma ranar farko aka haɗu da shi ba a sake fatan a sake haɗuwa da shi saboda ba a ji daɗin zaman da shi ba maƙotaka mummuna cutarwa da baki da hannu da ma wasu abubuwan da ba waɗannan ba to kaga wannan za a iya baiwa musulunci mummunan suna ta hanyarsa ya yi mu'amala da wani wanda ba musulmi ba ya cuce shi ya yi masa zamba cikin aminci ya yi yaudara ya yi alkawari bai cika ba ya cinye masa kuɗi ya zage shi ya ci mutuncinsa sai ya ji wani malami yana wa'azi akan cewa ai musulmi muna da amana muna da kaza sai ka ja ce ban da dewa ne ko saboda ya yi mu'amala da shi bai ga wannan halin ba yawa don haka to ashe tunda kuwa an bambanta a wannan to falaisa kullu muslimin bi darajati a muslimin akhar ba kowane musulmi yake darajarsa ɗaya da kowane ɗaya musulmin ba ma'ana wani musulmi matakinsa daban wannan ma matakinsa daban to ina jin da an fahimci wannan maudu'i don haka dai yanzu nan duk mun gamsu insha Allah ta'ala cewa musulunci irin yadda imani yazidu wa yanqusu to shi ma al-islam yazidu wa yanqusu to sai zo kan wata tambaya mun taɓa ambata ta ba sau ɗaya ba a wasu munasabobi amma biyo ta a karatu a cikin littafin ambace ta ba mu zo kansa ba sai wannan ita ce wahal man taraka al-arkan al-amaliyyat al-arba'ata shin wanda ya bar rukunan nan na aiki practical abubuwa shine amaliya shi ake ne da amaliya yawwa practical abubuwan musulunci wanda ya bar su su hudun nan shine iqamas salati wa ita'az zakati wa sawma ramadan wa hajjal baiti in istada ilayhi sabila sune waɗannan abubuwa hudu wanda ya bar su ya yi baya sallah yana da dukiyar da ta kai zakka ya ki barwa baya azumin watan ramadan ya ki zuwa haji yana da hali an fahimci wannan to shin wanda ya yi wannan yakunu kharijan min millati shin ya fita daga musulunci ya zama kafiri ya fita daga addinin musulunci ita ce tambaya ne au ko kuma idan aslama idan da ba musulmi bane sai musulunta walam ya'ti biha sai ya ƙi zuwa da waɗannan ya musulunta yau sai aka ce to sallah sai ce ni fa ba zan yi wannan durƙushe durƙushen ba misali wattasa'a waqtuhu kuma ya samu isasshen lokaci littalimi na koyo wal itiyani da aikatawa ya musulunta yanzu kuma ya samu damar da zai je makaranta a koya masa to ga tunda ka musulunta ga yadda ake sallah tunda kana da dukiya ta shekara to ga yadda ake zakka watan ramadan ya shigo ga shi yadda ake azumi kana da dukiya da hali da guzuri da komai ga halin zuwa aikin haji a rayuwa sau ɗaya to sai ya ƙi walam ya ci biha ya ƙi aikatawa hal huwa muslim shin musulmi ne wannan am annahu laysa bi muslimi ko kuwa ba musulmi ba ana jin mun taɓa wannan zancen kuma ba sau ɗaya ba inda kun tuna ko yawwa amma dai ba mu biyo kansa a wannan littafin ba to sai ce jumhuru amma kun fahimci tambayar yadda take yawwa yace jumhuru ahli ilmi mafi yawan malamai na musulunci wa ammatu ahlil ilmi su ne dai mafi yawan ma'abuta ilmi ala anna suna kan ra'ayin cewa fahimtar cewa man taraka hadhihi al-arkan al-arba'ata jami'an cewa duk wanda ya bar waɗannan abubuwa baki ɗayan su baya yi gaba ɗaya fa innahu laysa bi muslimi to ba musulmi ba wannan shine ra'ayin jumhurin malami in ya bar su gaba ɗaya gaba ɗaya baya yin ko ɗaya ya ce shi musulmi ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ce iya haka zai tsaya amma ba zai sallah ba ba zai azumi ba ba zai ba da zakka ba in yana da dukiya ya ki zuwa haji to malamai suka ce ba musulmi bane a wa annahu kharijun min al-millati kuma cewa ya fita daga addinin musulunci idza lam yusalli in baya sallah kwata kwata baya yin ko dai baya yi wa lam yuzakki baya fidda zakka wa lam yahujja ya yin haji ai wa lam yahujja albayta bi tawafur shuruti tare da shika sharuɗa duk yana da sharuɗan na dukiya na ƙarfi na lafiya al-ma'rufati sanannu fi kulli mas'alatin a kowace mas'ala ma'ana dangane da sallah lafiyar salau zai iya tsayawa akwai ruwan alwala kuma yana da damar fuskantar alƙibla ba a takure yake a cikin kurkuku a matse yadda ba zai iya miƙewa ba kuma hankalinsa yana jikinsa duk akwai damar da zai iya yin sallah sai ya ƙi yana da dukiya ta kai nisabi kuma ta yi shekara ko kuma ta amfanin gona ce an girbe kawo zakka ya ce ba zai bayar ba azumin watan ramadana ya zo duk musulmi suna azumi shi kuma ya ƙi tun farkon ramadan har ƙarshe aikin haji shekara ta zagayo za a yi aikin haji yana da damar da zai je da guzuri da komai ya ce ba za shi ba kun ga waɗannan abubuwan tare gaba ɗayansu ya bar su to malamai sun ce ba musulmi ba ne wani tare gaba ɗaya ku fahimce ni yawwa akwai matsalar da malamin bai kawo a nan ba kuma ina jin na taɓa ambata mana bambanta sallah da sauran abubuwa a nan gurin yawwa in mutum ya yarda da shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sannan yana sallah to waɗancan abubuwan saura nawa saura uku sai baya azumi sai aka tambaye shi me yasa baka azumi a ganin ka ba wajibi bane sai wallahi na da wajibi ne Allah madauki ma ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun amma bazan ba dukiyarsa ta kai zakka to kawo zakka ka yadda wajiba ce ya yadda to amma ba zan bayar ba lokacin aikin haji shi ma kana da dama za ka je da komai da komai ci duk akwai ka yadda wajibi ne farilla ce rukuni ne na musulunci wallahi na yadda to yaya yace ba zai ba to malamai suka ce anan da bambancin hukunci tunda yana da itiqadin wajibcin su to ladabtar da shi za a yi ba kafirci ba ne su iya ukun nan amma dangane da sallah ra'ayoyin sahabbai a wannan matsalar shine yasa ta fita da sahabban manzo Allah sallallahu gaba ɗayan su fatawar su ita ce duk wanda baya sallah kafiri don haka waɗannan hadisai da aka samu daga sahabban manzo Allah sallallahu da yawa su suka rinjayar da wannan matsalar ta fita daban da sauran tare da cewa har zuwa yanzu akwai cikin malamai waɗanda ra'ayinsu kamar da in kun karanta a cikin littafin mazhabar malikiya iziya da sauran suka karanta an yi magana cewa duk mutumin da ya ƙi yin sallah da gangan takasulan me aka ce za a yi masa yustatabu ko za a bashi kwana uku ya tuba kuma duk kwana uku nan ana gitta masa sallah duk sallah lokacin ta yi za a zo a tashe shi in bacci yake tashi ya alwala je kai sallah in aka yi kwana uku ya ƙi to za a kashe shi malamai suka ce kisan wanne iri za a yi masa na ridda ne ko ko na haddi ne suka ce na haddi ne saboda tarkul a'mal ko al'arkanul amaliya baya fidda mutum daga musulunci wannan a mazhabar malkiya da wasu malaman kamar da malam albani ma ra'ayinsa kenan cewa tarkus salati ba kufur bane amma wasu malaman da ba shi ba suna kan su malam bin ba su malam usaimin da kusan dukka hay'atu kibarul ulama na saudiya da sauransu duk wanda baya sallah lura da hadisai masu yawa الفرق بيننا وبينهم العهد الذي بيننا وبين وبينهم منين الصلاة من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد ترك الدين da kuma yadda sahabbai suka yi hulɗa da masu wannan suka tsaya akan fatawar cewa duk mutumin da ya ƙi yin sallah da gangan to kafiri ne to wannan hukuncinsa daban sauran kuwa suka ce ladabtar da shi za a yi in azumi ne ya ƙi a kira shi a masa bulala kuma a tilasta masa lalle sai ya yi azumi a tilasta masa kar a gan shi yana cin abinci a waje domin shine kawai alamar da za a gane cewa mutum yana azumi in ya shiga gidansa zai iya ci ba a sani ba to wannan kuma shi da ubangijinsa an fahimci wannan zakka hukuncinta ita kuma in mutum ya ƙi bayan ya yarda da cewa wajiba ce me hukuncinta a karɓa da ƙarfi a tura hukuma ta tura wakilanta a karɓo a lissafa a ƙididdiga a ɗauko sannan kuma a iya masa uquba ma na rabin dukiyarsa a karɓe duk wannan shari'a ta ba da dama in aka yi hakan kuma ta bayu kuma za a lissafa masa ya sauke wannan nauyi na kansa na rukunin musulunci saboda me ka shi yasa malamai suka ce ashe kenan yana nan a musulmi dan in aka karba din ba shi da lada to da shi ne za a ce ya kafirta an fahimci abin ashe bai kafirta ba haka nan aikin haji shi ma ladabtar da shi za a yi duk da akwai nasoshi daga wasu daga cikin sahabbai cewa duk mutumin da yake da damar aikin haji bai je ba fala alaihi an ya muta yahudiyan au nasraniya kamar da aka rubuto daga sayyidina umar radiyallahu ta'ala an amma duk da haka malamai ba su tafi zuwa ga kafircin wanda bai yi aikin haji ba ko wanda bai azumi ba ko wanda bai zakka ba in ya kibarwa ne tare da i'tiqadin ya gamsu ya yarda cewa farilla amma daga ya ce ba farilla bane to shikenan kuma kafirci ya an mu abin yauwa wannan kuma koda ba rukunai ba koda ba rukunai ba abinda aka san shi farilla a musulunci sai ya ƙaryata ya ce bai yarda da ko alwala mutum ya ce shi bai yarda da alwala ba a musulunci alwalan nan shi bai yarda farilla ba ce to da wannan sai musulunta dan ya ƙaryata Allah ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kin yi shi kadai a waɗannan abubuwan to ga hukuncin su na sallah kuma ga sabanin da malamai suka samu ra'ayin da yafi karfi dai shine na jumhurin malamai cewa duk wanda baya sallah ba musulmi bane Allah ya kyauta mana to sai ya ce hatta inna qa'ifatan min ahli al-ilm kai ta kai ma dai wasu yanki daga cikin malamai wa hum ahlul hadisi su ne ahlul hadisi wa uzziya a ila ittifaqi sahabati alaihi amma dangane cewa wannan ittifaqin sahabbai ne akai qalu sun ce inna salata fi nafsiha sallah ita kadai a kashin kanta man tarakaha muta'ammidan duk wanda ya batta da gangan fa innahu la yasihhu islamuhu to musulunci sa bai inganta ba duk yadda yake da faɗin la ilaha illallah inda ya ƙi sallah da gangan to ba musulunci a wurinsa ai kullum muka ga wannan nakan ba mu wani misali in ba ku manta ba nakan ce gaskiya akwai mamaki mutumin da abu malaman da suka ce za a yi masa istitabi salasata ayyam ko za a tsare shi a kurkuku a turo masa mutum lokacin sallar asuba ya tashe shi ya sallah sai ce na ƙi a ƙyale shi a zahar ta yi a zo a tashe shi ya sallah ya ce ya ƙi la'asar haka magariba haka isha haka kwana ɗaya washe gari haka a sake yi kuma ya san in bai yi ba kashe shi za a yi kaga kenan ya yadda a kashe shi ba zai sallah ba tu da Allah wani irin musulmi ne wannan ko ba ku fahimci abin ba in dai mutum a zuciyarsa akwai islam din to gaskiya da wahala har ai kwanan ukun kuwa ana cewa tashi kai sallah zo kai sallah zo kai sallah ga ruwan alwala duka ya ce yaki shi yasa wancan ra'ayin yana da ƙarfi na cewa wanda baya sallah ba musulmi ba dan uwa sallah ba karaman abu ba ce wajibi mu ƙara mai da hankali akan zancen sallah a gidajenmu tsakaninmu da matanmu tsakaninmu da 'ya'yanmu na taɓa kwanan da mana wannan zancen cewa ƙasan nan tamu ta Najeriya daga cikin alheran da ta yi fice da su shine maganar sallah na taɓa ku labarin wani balarabe daga Madina daga cikin malamanmu ya zo Kano aka yi daura 1990s din ita shi tun da yake ya je ƙasashe sama da talatin ita bai taɓa ganin da ake sallah ba irin nan ya je sallar juma'a ya ga a kan hanya an tare shi wajen minti talatin bai samu inda zai wuce ba ya tafi wani masallaci duk jama'a duk tituna an lullube su ana ta shimfiɗa ko'ina ya ce akwai masallacin juma'a ko da za ka same shi iya cikin ƙwariyar masallacin ne ya cika ce a najeriya da wahala ka samu in dai juma'a ne to za ka samu dole har waje duk girmansa sai an fita waje in dai a najeriya yake haka ne to kun san a ka'idar malamai na fiqihu sharuɗan da suka sa fa na ƙara masallaci na juma'a a unguwa shine ya zama ƙwaryar masallaci ta cika ita kaɗai in dai ƙwaryar masallaci iya nan gun tana cika to ya halatta a unguwar a buɗe wani masallacin juma'a wannan haka yake altafa fiqihu ba sai hadda haraba ba to yanzu da wahala ka samu a Najeriya masallacin da yake har haraba a ce ba a yin sallah a ciki babu duk masallaci za ga cewa an fito wasu to alhamdulillah wannan abun alheri ne akwai kuma buƙatar mu cewa junan mu addu'a mu tsaya a wannan hali amma fa an fara samun canji kowa ya lura an fara samun canji da da wahala kaga mutane ana sallah suna ci gaba da aikinsu da wahala da ka samu wannan amma yanzu wannan abun na lura da shi abun laborori da birkiloli da yawa da makanikai da 'yan acaɓa da 'yan bal gaba ɗaya kai ka ɗauka kiran sallah hayya ala sala ba su a ciki wannan abun a kula da shi wallahi da ba mu tashi mun ga haka ba ko mu ƙanana ana cewa an kira sallah za ga jama'a duk an bari ko lokacin da muke harkar bal kafin a kira sallah an tashi yadda mutum zai iya dawowa gida ya wankansa amma yanzu za mu sallama kana fita nan sai ka ga nan wanda suke mana a filin idin nan ba tare ma da an ba su izini ba sani ko turaki ya ba su izini sai ka gansu suna nan sun ci gaba da mitin kuma an yi idar da sallar magariba abin zai baka takaici in ka wuce gaba ɗaya kamar ba su da ciki ba sa cikin waɗannan an ce hayya ala sala da su ake akwai takeici ko babu takeici wannan canjin mu kula da shi akwai matsala sallan nan ita ce asalin addinin nan duk wanda baya yin ta to gaskiya hukuncin gaskiya a kansa shine fa ya fita daga addinin musulunci Allah ya tsare mu to mu je to sai ke ce ina ne fa innahu la yasihu islamu ko yace wa man taraka min almuslimin wanda ya barta daga cikin musulmi fa innahu yakfuru to ya kafirta kun waɗannan abubuwa ayyukan zahiri ne ake amfani da su a zuciyarsa Allah ne ya san yadda zuciyarsa take Allah ne san yadda zuciyarsa take gwargwadon karfin la ilaha illallah a zuciyarsa karfin shahadatu anna muhammadar rasulullah a zuciyarsa Allah ya sani to amma waɗannan abubuwan in bai yi su ba musuluncin sa babu dazun nan bai fi awa ɗaya ba wani bawan Allah daga jihar Kogi ya bugo min waya cewa wani mutum ya zo masallaci gun liman zai musulunta sai aka ce liman ɗin baya ne sai juya tafi aka wai a wurin aka rasa wanda zai ce masa zo gashi sai ya ce sai aka ce masa ka je ka dawo sai wata sallar sai liman ɗin ya baka kalma ya bar wurin aka yi hatsari aka buge shi ya mutu a yau da zai bugo mun yake tambaya ta ya hukuncinsa yace hukuncin lamarin sa ainihin Allah ne da me ya taho ko ya ta an gayya an bayyana masa dama musulunci ya ji shi ya yi sha'awarsa ya taho zai yi shi niyyarsa da ya taho da ita ita ce musulunci haka Allah ya san me ya taho zai iya karɓar kayansa a matsayin musulmi kuma zai iya shiga aljanna gashi bai sallar ba ramadan bai zo yayi ba babu wani abu da ya taɓa yi na musulunci ko wannan almuslimu man salima almuslimu na min lisanihi wa yadihi duk bai ba kila ɗazin ya gama cutar wani amma tun da ya taho da niyyar Allah maɗauki sai iya karɓa Allah abu ne mai sauƙi a gunsa wani don haka amma waɗannan abubuwan na zahiri ba abun arena su bane in akwai na zuciyar to in fa babu waɗannan na zahirin a zahirin mu musulmi hukuncin da za a yi wa mutum shine wannan can a zuciya Allah kuma ya sani yanzu wanda ake masa wanda wancan da muka yi zance cewa yustatabu thalatha za a bashi kwana uku ya tuba ya sallah in aka tashi kashe shi shi yasa wasu suka ce hukuncin haddi za a yi masa saboda la'alla zuciyarsa akwai sauran la ilaha illallah tana amma wannan saboda wannan ba mai hukunci akan daban da Allah mu ba mu sani ba Allah maɗauki ya san duk bayinsa ya la ilaha illallah take a zuciyarsu to amma waɗannan abubuwan dole ka ɗauke su a matsayin sharaɗi in babu su la ilaha illallah fa baka fahimce ta ba baka yi aikin ta ba haka dole ne mutum ya sallah amma kuma in bai samu dama ba kamar wannan da muka bada misalin da ake tambaya a kansa wannan kuma Allah ya san lamarinsa bai samu ikon bane ba a koya masa sallar ba bai samu lokacin da ba bai karba ba har lokacin yayi amma zuciyarsa ya taho da niyyar zai musulunta Allah zai iya karba Allah ya samu dace to sai ce wa man tarakaha min almuslimin fa innahu yakfuru duk wanda ya bar sallah daga cikin musulmi to zai kafirta bi shurutiha da sharuɗanta al-ma'rufa sanannu fi kutubi ahli ilmi wanda malamai suka rubuta a cikin littafansu idza taqarrara hada to in wannan ya tabbata ya kai mai karatu fa tafsirul islam alladhi marra ma'ana fadluhu to nan so yake ya alakanta mana sharhin hadisin da babin da muke tattauna ya sunan babun mu babu tafsirul islami to fassarar musuluncin da falalarsa ta gabata aka gaya maka babu fadlil islami wanda shine kuma sunan littafin wa marra ma'ana wujubu dukhuli fihi sannan babi na biyu babu wujubi dukhuli fil islam ko shi ma wannan musuluncin da ya gabata a baya aka ambata mana babi na wajibcin sai an yi shi wa marra ma'ana har yanzu kuma ya wuce mana ma'ana mun karanta a baya ma ya hawa bihil mar'u abinda mutum wato zai mora zai samu na rabo zai rabauta da shi ya'ani al-muslim aw al-muslima namiji musulmi ko ko mace musulma idza lazima hadha al-islam in ya lazimci wannan musulunci ma'ana ana nufin wanne lada mutum zai samu in ya lazimci wannan musulunci wannan musuluncin addinin nan mai suna musulunci sannan kuma wannan musuluncin da siffarsa ta manzan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita wanda wannan mun tattauna a baki ya shigar da mu magana akan bid'a dole ne mutum ya bar bid'a dole ya siffantu da musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba ƙari ba rage to sai ce fa innahu labudda lahu hina idin min tahqiqil islam mutum ya fahimci haka to wajibi ne san cewa a tilas ne sai ya tabbatar da ma'ana ya aikata haƙiƙanin al-islamu alladhi amara Allah jalla wa ala bihi musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi ha wanda Allah madaukaki kai ya umarni da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa idza tafawata nasu to in mutane suka bambanta wani ya fi wani fi taqiqi hadha wajen fahim wajen tabbatar da wannan da aikata wannan musuluncin a haƙiƙa ne falahum min min fadlihi to suna da falalarsa su wanda suka aikin kirkin kenan suna da falalarsa min nasibi bi qadri ma haqqaqu min dalika suna da falalar da za su samu da darajar da za su samu gwargwadon aikin da suka yi abin da ke so ya faɗa shi ne ba mun karanta babu fadlil islami ba cewa musulunci yana da falala yawa falalar tasa fi nafsihi akan sauran addinai da falalarsa akan musulmi da ya aiki da shi to falalarsa ta biyun wannan falalarsa akan mu mu musulmi in mun yi aiki da musulunci akwai falala ko ba falala to in mun yi aikin nan kowa falalar iri ɗaya zai samu ba iri ɗaya zai samu ba saboda akwai bambanci irin yadda na ambata mana yanzu zamu yi sallah sallan nan farilla ce amma kuma ladan da kowa zai samu zai iya bambanta ladan asali da ya haɗa mu 27 na jam'i amma kuma kowa zai samu ƙarin lada gwargwadon natsuwarsa gwargwadon rashin zancen zuci gwargwadon karatunsa daidai gwargwadon tsoron Allah da ya ƙara a cikin sallar gwargwadon tadabburi da tunani da ya akan ayoyin da yake karantawa wani kuma ya zo cikin gafala babu risuna yana ta zancen zuci lissafe lissafe hankalinsa a kasuwa hankalinsa a gun matarsa hankalinsa a gun talabijin hankalinsa a waya to kaga ladan da wancan zai samu wannan ba zai same shi ba an fahimci abin to shine abin da ke faɗi sai ce falahum min fadlihi da haka suna da falalar musuluncin nan minan nasibi na rabo bi qadri ma haqqaqu min zalika gurgudan abin da suka aikata a haka ne yace wa sayati fil ahadith allati ba'dahu zai zo a cikin hadisan da suka zo bayan wannan mazidu bayanin li hadhihi al masail za zo da ƙarin bayani akan waɗannan mas'aloli ma'ana dangane da hadisan da za su zo bayan wannan so wannan ya gama da wannan hadisi da sharhin hadisin jibril wato wanda ya magana akan shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala har zuwa ƙarshe wato fassara musulunci da rukunai guda biyar a dunkule dai insha Allah kafin mu je hadisi na gaba mun fahimci cewa musulunci kamar yadda imani yake yana karuwa yana raguwa kuma sannan musulmi ba matsayinsu ɗaya ba wajen abin da suke aikatawa yadda gwargwadon aikinka mai kyau in ya yawaita gwargwadon ƙaruwar musuluncinka da haɓakarsa gwargwadon kuma wato ƙaruwar imaninka da haɓakarsa da matsayin da za ka samu a gun ubangiji babba ma'ana babban matsayi haka nan kuma gwargwadon saɓan da kake yi in kai mai saɓo ne to shi ma musuluncinka sai ya ƙasa imaninka shi ma sai ya ƙasa ba irin fassarar nan da mutane suke cewa ai imani a zuci yake to shine nan ma yake karantar da mu kar ka fahimci musulunci irin wannan fahimtar ita kadai imani a zuci yake amma kuma yastalzimu al-umur al-amaliyya allati tu'malu bil arkan duk da cewa imani a zuci yake to amma ya lazimta dole yana tare da sai kai aikin zahiri ba dama musulunci ya inganta in babu ayyukan rukunan nan babu dama ayyukan rukunai su inganta sai da ayyukan zuci ka karka zo ka ce a'a ai ni tun da ina da imani na a zuci to ba ruwa na komai ma ku faɗa wannan galibi masu wata aƙida da ta fi karkata zuwa ga aƙidar murji'a su ne suke da wannan cikin musulmi nan akwai irin wannan abin da yawa da zaka samu mutum an masa nasi'a ka daina abu kaza sai ce da Allah kar adamin kabarinka daban kabarina daban kuma imanin nan fa a zuci yake wa ya maka ba ni da shi wannan kalami wannan kalami ne mara kyau bai kamata musulmi ya bar abin da Allah ya wajabta masa ba sannan kuma ai masa magana sai ya ce imani a zuciya ke ai abin da ake tuna maka shine Allah ne ya ce ya ayyu allazina amanu ya kodan suka yi imani sai ya hado da umarni da maganar sallah da maganar azumi ya hada abin da imani kamar da malaman tafsiri suke cewa duk inda aka ce ya ayyu allazina amanu so ake a tuna maka ya kai mai imanin nan da kai da awar kana da imani to zo kai sallah ya kai mai imanin nan da kai da awar kana imani to zo kai azumi alamar cewa ka yadda da imanin nan naka ita ce to kai wannan umarnin ka aikata abin da aka umarce ka duk lokacin da ko mutum zai ce shi zuciyar sai kawai ta yadda da Allah akwai shi Allah ne mai rahama ai zai gafarta mini sannan kuma ya ce kai kaza ka ki ya ce kar kai kaza kuma ka zo kai tai to lalle ba zai yiwu ya zama matsayin ku ɗaya ba tunda ku ashe kenan yana raguwa ashe zai iya zama ya kare wata rana a samu babu shi daga zaizayewar da zai rika yi saboda yawan sako musulunci zai iya kaiwa har mutum ya aikata abin da zai fidda shi daga musulunci baki ɗaya zaka ya uwa maganar wannan maganar babba ce a babin aqida ita wannan da gobe dan shafa ta kawai aka sama sama a wannan littafi amma magana ce mai alaka da babi babi babi daban-daban masu muhimmanci babun takfiri babun tafsiki babun tabdi'i duk suna da alaka da wannan wajibi mutum ya zama cewa yayi karatu mai zurfi a wannan babin ya fahimce shi hada musulunci na zahiri da batsini a yi su tare wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana shi duk wanda yace zai rarrabe ko ya fifita zahiri akan batsini to ya tafi aikin khawarijawa da mu'tazilawa ko ya fifita aikin batsini akan zahiri to ya tafi gun murji'a don haka dole ne ka hada waɗannan abubuwan biyu aikin batsini zuciya ta aiki da imani taqwa tsoron Allah muraqabar Allah jin yana ganin ka ka kiyaye shi karka aikata abin da ya hana ka tausayi rahama jin kai duk waɗannan ayyukan zuciya ne sannan aikin harshe zikiri karatun alkur'ani sannan aikin gaɓuɓa da sallah da sauran abubuwa da kyautatawa mutane da bayarwa da sadaka da sauransu duk waɗannan sai ka haɗa su sai ka samu musulunci ba za ka ce ai musuluncin in na zaɓi wani abu na yi to ko ban yi sauran ba shikenan a'a tunda akwai umarni wajibi ka aikata su baki ɗaya Allah sa an fahimci wannan juz'iyya tana da muhimmanci kuma a kanta za mu fahimci me muke karantawa a wannan littafi Allah subhanahu ta'ala ya sa mu dace to sauran minti nawa wani abin naka ya sake tsayawa ya lalace memory full haka yake sai to ina ga maimakon mu fara wani ina ga mu tsaya a wannan juzu'iyya din sai ya zama nan gaba mun fara hadisi na gaba wanda shine حديث أبو هريرة المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الله سبحانه وتعالى muke roƙo ya samu dace Allah ƙara mana imani Allah ƙara ƙarfin musuluncin da imanin duka a zukatanmu Allah ƙare mu daga kowace fitina Allah ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya biya wa kowa bukatunsa na alheri Allah taimaki shugabanninmu a wannan ƙasa Allah ya tsare su daga sharri kuma Allah ya ba su daman yin abin da yake shine daidai Allah son ta'ala kuma ya taimaki addinin musulunci da musulmi a ko'ina yan uwa musulmi a mako mai zuwa ba za mu samu karatu ba amma iya mako mai zuwa ɗin insha Allah ta'ala akwai wata daura da za a yi ta kwana biyar wasu malamai za su zo daga jami'atu ummul qura daga makka to za mu zama tare da su a zariya za a yi cikin jami'ar amadu bello daga asabar zuwa laraba to da haka muna can tare da su har sai larabar da ku ga kenan babu karatu wannan alhamis mai zuwa haka nan babu litinin insha Allah ta'ala amma in muka dawo laraba alhamis insha Allah za a komo babu abin da zai hana insha Allah ta'ala Allah samu dace